بسم الله الرحمن الرحيم abin da ya zo game da rama azumin ramadan to annazaru ba kan tafi siyami a cikin azumi hukuncin wanda yake ya ba kan azumi da kuma yin azumi daga matacce hukuncin yin azumi daga wanda yake ya mutu menene hukuncin haka ana yi wa matacce azumi ko ko ba a yi masa Ubaidullah ta min hadisi ya karɓo daga Imam Malik cewa na masa da musayyaf ɗaya daga cikin fuqaha usaba cewa daga wani mutum da ya bakance cewa zai azumi wata guda mutum ne ya ce ya ɗaukar wa kansa don Allah cewa ya azumin wata guda ya samu ya kuɗa ya yi azumin da ya bakanta sai sai dimar masa ya bi a'a ya fara zuwa da azumin da ya bakanta kafin a ce e na nafila domin wanda ya bakanta ya koma wajibi a kansa wannan ko na nafila ai nafila ce ya sa fara zuwa da wanda yake wajibin kafin ya zo da na nafila imam malik ya ce irin wannan ya isa min daga sulaiman ibn yasari cewa shi ma ya ce idan mutum ya bakanci azumi sannan kuma ga azumi na nafila to ya fara gabatar da azumin da ya bakanta kafin yi na nafila shi yasa yadda mai mutasar ke faɗa karahiya ne mutum ga azumin da ya bakanta a kansa amma ya ce zai tsaya azumi na nafila kowane iri ne ya sa ko da kamar arfa ce azumin rana arfa to ya yi na bakancan ya fi masa daga ya na arfar amma in yi ajiye na bakancan ya na arfar ya yi na arfar za a ce ya yi na arfar amma dai ya aikata karahiya hakanan wanda ake bin sa ramuwar azumi kamar na ramaran ya sha azumin ramadan saboda wani dalili ana bukatar sai rama to kafin ya rama nan sai kamar ranar arfa ta zo to ya ce zai azumin arfa karahiya ne a sannan abinda aka fi bukata daga gare shi ya rama na ramadan din wanda yake dole ne a kansa ya rama amma in ya bari na arfa din shi kenan na arfa din ya inganta ba ce bai inganta ba illa iyaka kawai za a ce ya aikata karahiya za a ce ya aikata karahiya to imam malik ya ce wanda ya mutu alhali akwai abin da ya bakanta bai aikata ba har ya mutu kamar ya zamo ya bakanci ɗayan tabawa ya bakanci yan tabawa sai kafin ya yan tabawan Allah ya karbi ransa ko wani azumi ko sadaka ko kuma taguwa da ya bakanci zai soke ta dan Allah sai wasiya da cewa a biya wannan daga gare shi daga dukiyarsa to wannan sadakar ko taguwar da ya bakanci sokewa za a zartar da su amma a cikin sulusun dukiyarsa idan sulusun dukiyarsa ya ɗauki haka shi kenan sai a yi amma idan sulusun bai ɗauka ba to wannan ba a yi ba sai fa idan magadansa suka je sun ga cewa a yi ɗin duk da cewa ya fi karfin sulusun ana farawa da wannan bisa abin da yake wani sane daga wasiyoyi sai ko abin da yake shi din ma dai tafiyar su ɗaya da wannan kamar da can ya bakance soke wata taguwar bai soke ba yanzu ma sake bakanta soke wata bai ba to sai kuma yi wasiya cewa ko ya mutu dinnan a zartar to za a zartar a sulutun kuma shi ne abin gabatarwa wannan kuwa abin da yake ya hau kansa daga bakanta da da waninta bai zamo ba kamar siffar abin da za a yi nafila da shi wannan ka hayat din kafin shine labarin laisa kafin wannan suna ne ah, suna ce ita ce la wato an kama an ce nisla nisla hay'a ce wato uli lasman wa kaza an wa ala min ajli za alayhi ma bin dahala yanda ibnu malik yake faɗa a alfiya to min ma laysa bi wajibin daga abin da ba wajibi ba za a sanya wannan ne a sulusunsa kawai ba da asul mali ba domin da za ta yi a ce irin wannan za a biya ne daga asul mali ba daga sulusi kawai ba wajibata alaihi da wanda aka karɓi ransa sai ya jinkirta irin wannan daga abubuwan da suke dole a kansa har yayin da mutuwa ta zo masa dukiya ta koma tana jiran magada su gada ne sai ya ringa ambatan irin waɗannan abubuwan mutafarin wadda ba wani wanda a baya zai ce masa sai ya biya ba wani wanda zai ce masa sai ya biya sanda yake da rai lafiya lau amma da ya ga yana dab da mutuwa sai ya ta faɗin irin waɗannan daga abin da faɗarsu in an ce daga rasulmali za a zartar da su to zai shigar da cutuwa ga magada wannan ne yasa su malikawa suka ce daga sulusun ne kawai za a iya zartaswa dayo shi magadan a ciki akwai wanda yake hangen cewa ai ma shi inda son ransa ne ba zai gaje shi ba sai bari sai yana dab da mutuwa ya ringa cewa ai ya bakance kaza ya bakance kaza ya bakance kaza ya bakance kaza ya bakance yan tabawansa duk ya ta faɗa irin wannan wanda a ƙarshe in an ce daga asulmali ne sai a wayi gari dukiyar ta ƙare a wajen zartar da wannan da a ce wannan mai yiwa ne gare shi a ce a zartar daga asulmali sai ya ringa jinkirta irin waɗannan abubuwan har idan ya zo dab da mutuwa sai ya ta ambatanta ta yi an ce za a sa zartar da ita ko zartar da ita ɗin kadai ya kewaye da baki ɗayan dukiyarsa a waye gari magada ba su samu kome ba shi yasa aka ce bai da wannan damar in ma ya faɗa to za a zartar amma daga sulusi kawai dawar sulusi ba magana cewa a zartan. Ubaidullah ta amin hadisi ya karbo daga Imam Malik labari ya isa masa cewa Abdullahi ibn Umara ya kasance ana tambayarsa. Daidai ne wani ya ce zai wa wani azumi? Ko daidai ne wani ya ce zai wa wani sallah? Ya Abdullahi ibn Umar yake cewa a wato bayan da za a yi wani ya ce zai wa wani azumi hakanan wani baya cewa zai wa wani sallah wannan hadisin na abdullahi ibn umara wanda yake ya zo ta wajen fuskar ma marfu'i shine babban hujjar malikawa a wannan babu shi yasa su suka ce hadisin da aka ruwaito man mata wa alaihi siyamun sama an waliyuhu ko dai mansuhi ne ko da wani abu a kansa wannan magana da aka ruwaito ta Abdullahi Umara wadda kuma ta zo ta wata fuska a matsayin marfu'a to ita ce madogara babba shi yasa ba magana cewa wani wa wani azumi sabanin wajen shafi'awa da suka tafi akan cewa wanda diyamta ana bin sa azumi to ai waliyinsa ya yi masa wannan azumi to abin da ya zo a cikin rama azumin ramadan da kuma sauran kafarori ubaidullah shamin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga zaid ibn aslama ya karbo daga dan uwansa shine halid ibn aslama wato su wayannan aslamu dinnan ubansu da tambawa ne na sayyidina umar sayyidina umar ya yanta shi sai zama a gidan sayyidina umar yake a gidan sayyidina umar duk ƴaƴansa suka girma suka taso kuma ya zama ƴaƴan nasa da yawa a cikin su sai a ɗauka kamar almajiran sayyidina umar ne sun karba daga sayyidina umar shi zai dauna aslama din wani wakacin yakan yi ruwaya daga sayyidina umar kai tsaye wani lokacin kuma ya zama akwai wani cewa sai da na umar abin hatsari ya sha azumi wata rana a watan ramadan wato ya yi buɗe baki a cikin watan ramadan a ranar da take sama akwai hadari ya ɗauka cewa rana ta faɗi sai ya zamo ya buɗe baki ورأى أنه قد أمسك yana hangen cewa ai dare ya zo وضاوت الشمس rana ta faɗi فجاءه رجل sai wani mutum ya zo masa bayan ya yi buɗe bakin nan فقال ya ce
يا أمير ya amirar المؤمنين muminina بدأت الشمس har da rana ta sake fitowa bayan buɗe bakin nan فقال عمر بن sai sai na umar ya ce alhadu ya tsero sai maganar ai mai sauƙi ce وقد اجتهدنا hakika mun yi ijtihadi na buɗe bakin nan da muka yi mun yi ne dan mun yi ijtihadi muna hangen cewa rana ta fadi قال مالك imam malik ya ce بقوله على رجل manufarsa da ya ce maganar mai sauƙi ce
الفراء alƙara'a yana nufin cewa ramuwa ce kawai take kansa zai rama wannan ranar فيما نرى a iyakacin fahimtar mu in ji imam malik wallahu alam allah shi ne da sani akwai waɗansu malaman da suka fahimta a nan cewa ai ko ramuwar ma ba ta hau ba cewa ai ba ma maganar ramuwar to amma dai imam malik da wasu gaggan malamai su sun fahimci cewa a'a akwai ramuwa akwai ramuwa dole za a za- rama wannan azumin ويثبت مؤونته ya saukin wahalarsa
ويسأل wai tsaratihi da cewa abu ne sassauka يقول yana cewa ثم يوم مكانه wato kamar ya ce ne sai mai azumin wata rana a maimakon wannan rana
وحدثني أبا ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik أن أبي ya karbo daga nafi'u عبد الله to abdullahi umara ya kasance yana cewa ثم برا على مرانا متشابعا من أبصره من مرض أو في أو في سفر wanda ya sha azumin ramadan saboda rashin lafiya ko saboda tafiya to in ya tashi ramawa zai rama ne a jere ba dama ya raba kenan tsakanin tsakanin su in ya sha azumin kwana goma saboda rashin lafiya sai ya samu lafiya bayan wucewar ramadan zai rama to sai ya zo da su goman a jere ba ya raba tsakanin su ba in ji abdullahi bin umara allah ya kare ta a gare shi وحدثني عن مالك al kubaitullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik بن شهاب ya karbo daga ibn shaharin أن عبد الله cewa abdullahi da abbasin وأباه da aba huraira اختلفا في براء رمضان an samu bambancin fahimta tsakaninsu a game da rama azumin ramadan فقال أحدهما ɗaya daga cikinsu ya ce يفرق بينه shi wanda zai rama ya iya rabawa a wajen ramawar ya sha azumi uku ya iya rama ɗaya yau sai an wata guda ma ya sake rama ɗaya sai an sake wata guda ya sake rama ɗaya وقال آخر ɗayan ko ya ce لا يفرق بينه a'a bai da wannan damar dole in ya tashi ramawa ya rama su a jere فعليه أن يوم ban san wanne ne a cikin su yace yana da damar ya raba tsakanin su ba
حدثني عن مالك to wato a wajen masarar imam malik wato su sun tafi akan cewa ramawar ba wajibi ba ne a rama a jere illa iyaka an so a rama din a jere suka ce maka kulli saumin lam yalzamta tabu'uhu kamar duk wani azumi ma wanda ba a ce dole a ra a yi shi a jere ba to shi ma dai an fi son a yi shi a jere ina misali kamar kafarar rantsuwa ga wanda zai kafara da azumi to a wajen malikawa da wasu malaman kamar shafi'awa ba dole ba ne a rama aisha a jere to amma an fi son aisha a jere da ma hanafiyawa ko su sun ce ai dole ma a yi a jere saboda wa- wato akwai iya kira'a mutatabi'atin kamar lam yajid ya musalafati ayyamin mutatabi'atin yanda can a alfiyatul usul yake faɗa من ذلك اشتراط أهل الهلج تتابع الصيام حنس الهلج إذ قراءة ابن مسعود أتى قلنا قرانيته ما ثبت عبد الله بن مسعود شيا كرنت فصيام ثلاثة أيام متتابعة تو وحدثني عن مالك وبدل الله تعالى حديث يا كربو دكا إمام مالك عن نافع يا كربو دكا نافع عن عبد الله يا كربو دكا عبد الله بن عمر أنه كان يقول cewa dan mara yana cewa استماع وهو صائم wanda ya ja amai da gangan alhali yana azumi nuna azumi da gangan ya jawo aure فعليه القرار to wajibi ne ya rama azumi ومن زرعه الغيب wanda ko aman da ya rinjaye shi ba shi ya jawo ba فليس عليه to wannan ba a cewa sai ya rama azumi وحدثني عن مالك Ubaidullah ta min hadisi ya karba daga Imam Malik ya karba daga Ibn Sa'id cewa ya ji Sa'id ibn al-Musayyib ana tambayarsa daga hukuncin rama azumin Ramadan قال سيدي sai Sa'id ibn al-Musayyib yace احب الي ni abin da na fi so shine kada a ce za a raba ramar ramuwar Ramadan a zo da shi a jere قال يا Yahaya Yahaya yace
سمعت مالكا يقول من na ji Imam Malik yana cewa فرغ game da wanda ya ra- raba rama azumin Ramadan فليس عليه عارف ba a cewa sai ya sake a jere وذلك يجزئ عنه wa zalika wannan din mujun an ya isan masa واحب ذلك amma abin da na fi soyuwa ان يتابعه ya zo da ramuwar a jere قال مالك imam malik ya ce اكل او شرب wanda ya ci ko ya sha a cikin azumin ramadan da mantuwa ko da da rafkana ko da mantuwa او ما كان من ko صيام duk wani azumi wanda yake wajibi ne a kansa duk wani azumi wanda yake wajibi a kansa ان عليه cewa abin da ake nema daga gare shi shine ya rama rana a maimakon wannan da ya mance ko ya rabka ne ya ci a ciki وحدثني عن مالك wato malikawa a cikin fukaha ul arba'atu a dai a masababin nan guda hudu malikawa su kadai su ne suka tafi akan cewa wanda ya mance ya ci ko ya sha yana azumin ramaran ko duk wani azumi wanda yake wajibi to lalle sai ya rama sauran masababin guda uku sun tafi akan cewa a'a abin da ya shafi a kan sai ci gaba dai da azumin amma ba magana ramuwa saboda sauran sun fahimta cewa hadisin da ya zo man akala man nasiya fa akala aw shariba wa sa'imun falutin masawmahu bayna ma atamahu Allah wa sakahu wanda ya mance ya ci ko ya sha alhali yana azumi to abin da ake bukata daga gare shi ya karasa azumin wannan ciyarwar ko shayarwar Allah ne ya ciyar da shi ko ya shayar da shi hadisin ba a faɗi ya rama ba malikawa suka ce dan ba a faɗi ya rama a rama ba a nan ba wai yana nufin ba ramuwar ba ce a'a ramuwar tana nan domin ai azumi menene azumi barin ci ko sha tun daga fitowar rana haƙƙi zuwa kwaduwar rana yanzu sauran ibadu idan aka bar wani abu daga rukunansu ko ta'arifinsu ba cewa ake a rama ba to haka shi din ma azumi lalle za a rama wannan cewa a sannan ba a ce sai an rama ba ba wai ya kore ramuwar ba tunda wannan tahirul bayani ne a- an wakar tahirul bayani ne an wakatul makali jinkirta bayani ne wakacin da aka faɗi magana wanda wannan ko na ayyuwa tahirul bayani an wakatul hajati shine abin da baya baya halatta to shi yasa wannan wato yana daga sabani a ka'ida asaliya wal hulf fi qawaid al usuli to وحدثني عن ubaydullah ta min hadisi ya karbi daga imam malik عمر بن ya karbi daga umayd ibn qais al makki انه اعظم ya ba imam malik labari قال yace كنت مع رجال ina tare da mujahidu mujahid ibn jabrin ɗaya daga cikin manyan tabi'ai وهو يدعو alhali yana tsawafi da ka'aba da wani mutum ya zo masa ya tambaye shi daga azumin kwanukan kafara ana yin ta ne dole a jere ko ko yana da damar ya yanke umaru ya ce sai na ce da shi kwarai kuwa wato wannan kafara da ake faɗa fa kafarar rantsuwa kafara ta rantsuwa ba wai kowace kafara ba don sauran kafarori ai Allah ya faɗa muta tabi aini wannan ai dole a jeranta to amma kafarar rantsuwa ce ba a zo da muta tabi a cin ba to kuma da yake na ce da bai tambayan nan kwarai ya iya ra- rarrabawa in ya ga dama mujahidu ya ce a'a ba shi da damar ya rarraba ta dole ya zo da ita gaba daya domin hakika ta zo a kira ubayyin likarin ɗaukiya musalatati ayyamin mutatabi'atin imam malik ya ce fil qur'ani yusamu mutatabi'a ni abin da ya fi soyuwa zuwa gare ni iyaka abin da Allah ya ambata a Qur'ani cewa a azince shi a jere to shine za a ce dole a zo da shi a jere amma wanda Allah bai ambata ba cewa a zo da shi a jere to ba lalle ne a zo da shi a jere ba amma shi din an fi son a zo da shi a jere
wasu ya bayi kuma an tambayi Imam Malik daga mace zai sa yi mata da ta waye gari ta dau azumi a watan Ramadan mata ya faru da fatan min da yin sai ta izo izo ɗaya daga jini a didin mai kauri bigar da awa da haire ha ba a zamanin zuwan hairata ba ba a san da ta saba hairata na zuwa ba da ta ita ta saba sai duk sati hudu ne jini ke zo mata to wannan bayan daukewar jinin bai fi sati biyu ba a cikin azumin ramadan sai ta tashi da azumi sai ga jini ya zo mata da izo ɗaya kuma ta da zuru a sannan ta saurara ta dukiya har maraice ya zo ta ga cewa jinin ya ci gaba da zuwa amma ba ta ga jinin ya ci gaba da zuwa ba jinin nan bai ci gaba da zuwa ba ثم تسلو يوما آخر sannan ta wayi gari wata rana فتلفظ بعد الأخرى shi ma dai jinin ya sake zo mata izo daya يدور الأولى amma ba ta kai kamar ta farko ba
ثم ينقضي ذلك sannan wannan ya yanke daga gare ta kafin zuwan kwanukan halatta da kwanuka فقيل مالك aka tambayi imam malik
فتسلو ita الجزية بها wannan mace ya za ta yi game da azuminta da sallarta قال مالك sai ma malik ya ce ذلك دم إلى خير wannan jinin da ta gani dole za ta ɗauka a cewa daga haira ne فإذا shi رأته yasa da ta gan shi lalle ne ta ajiye azumi ba ta da azumi a wannan ranar واستغفر ما أبدأ ta rama iyaka kwanukan da ta sha da irin wannan zuwan jinin haira فإذا ذهب عن الدم duk sanda jini ya ɗauke mata ko da ran da ta gan shi ne فاستغفر ya zame mata dole ta yi wanka in kuma jinin ya ɗauke gaba ɗaya wata sumu ta koma ga azumi ya zame mata kuma azumin ramadan ne dole ta sake niyya sabuwa وسئل عن مالك la'ilin kaɗa ta tabu wanda inda jera azumin ya yanke to wannan niyya ɗaya ba ta wadatar ba wasu ila an tambayi imam malik عمن أسرى daga wanda ya musulunta a ƙarshen yini daga watan ramadan هل عليه حرام رمضان كله wajibi ne sai ya rama ramadan ɗin أو يجب عليه حرام اليوم الذي أسرى duk gaba ɗaya kamar a ce sai a da aka yi ishirin daga ramadan ana cikin azumi na ishirin sai ya zo ya musulunta to yanzu wajibi ne sai ya raba ma duk abin da ishirin din nan da aka yi a baya ko ko wannan ranar da ya musulunta ita ce za a ce dole sai ya rama قال ya ce ليس عليه حرام ما مضى ba wajibi ne a kansa ya rama abin da ya riga ya gabata ba إنما يستعرف الصيام jahil dai yana sa yana farar azumi a cikin wanda zai zo gobe sai ya tashi da azumi dole dole ne gobe ya tashi da azumi amma dai azumin duk da aka yi a baya ba a cewa sai ya rama وأحب إليه imam malik ya ce abin da ya fi soyuwa zuwa gare ni ya rama ranar da ya musulunta a ciki wannan shine abin da ya zo a muwadda kuma a kansa mali- almajiran imam malik na magarib suke yadda mai motarsa da ya kawo cewa ba dole ba ne a rama ranar da aka musulunta ranar da kafiri ya musulunta a ciki sai dai an so ya rama sabanin ruwayar almajiran imam malik na iraq wanda sun so ruwaito cewa wannan ranar da ya musulunta wajibi ne sai ya rama to
حرام التنوي abin da ya zo game da rama azumi na tadawu'i حدثني عن مالك ubaidullah wato inda yake azumi na nafila yake zamowa dole a rama haddasani ya haya ubaidullah ta amin hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga ibn shahab zuhuri
جماعة الفتى wato hadisin ya zamo munkadi saboda ibn shahab zuhuri bai riske aisha da hafsatu ba bai riske aisha da hafsatu ba sai dai hadisin ya zo muttasili ta wata hanya Ah, wato sh- ah, daga ibn shahab daga urwatu urwatu ya ruwaito daga aisha to ah, cewa aisha da hafsatu matan annabi sallallahu alaihi wa sallama أتباع ذلبتين sun waye gari sun ɗau azumi الأول na nafila kuwa azumin da suka tashi da shi na nafila ne أو أوتي إليه بعد عام sai aka kawo musu kyautar abinci فأثبت عليه sai suka bar azumin saboda kawo abincin nan suka ci abinci فدخل عليهما رسول الله ana cikin wannan halin sai manzon Allah ya shigo gare su قالت عائشة Aisha ta ce فقالت حفصة manzon Allah na shigowa ذكرتني بالغلاء a sai Hafsatu ta ce ta riga ni faɗar magana قالت بنت أبي kai Hafsatu ya ce wanda yake ta haihu ya ce wanda yake ta haihu مع رسول الله ta ce ya Rasulullahi أزواج أنا وعائشة دائمتين ni da Aisha mu waye gari da azumi mun dau azumi azumin ko na nafila أو أوتي sai aka kawo mana abinci أفضلنا عليه sai muka bar abincin azumin muka ci abincin فقال رسول sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su الله ku rama yini wat- wata wani ranar a maimakon wannan da kuka sha ashe kenan mai azumi na nafila in ya karya da gangan sai ya rama malikawa sun gabatar da wannan hadisin akan hadisin da yake cewa as-sa'imul mutadawwi'u amiru nafsihi mai azumi na nafila ya mallaki lamarinsa in ya ga dama ya kai in ya ga dama ya bari ko ya bari kenan ba komai a kansa to wajen malikawa suka ce a'a wannan hadisin na Aisha eh, wato shine abin gabatarwa shine abin gabatarwa akan wancan shi yasa azumi na nafila yana cikin abubuwa guda shida ko bakwai wanda malikawa suka ce na nafila ne amma idan mutum ya fara to dole sai ya kai shi ne salatun summa saumun wa atikafu wa hajjun wa atimarun wa dawafu wa sabi'u ha atimamun wajibatun tamaman bi shuru'i wa la hilafu wa qadu ha bila uzrin mu'idu wa qadu ma siwa ha la yahafu wa waraha bi mutasarin qalilun lahu tawrihu fi bitihi yurafu wato abu guda shida ko bakwai shine da sallah da azumi da litikafi da hajji da umra da tawafi da ka'aba abu na bakwai kuma shine koyi da liman a sun zama wajibai akan mutum da zarar ya haɗu a kansu a shi yasa ba saɓani a masaba akan cewa wa'annan suna komawa wajibai akan mutum da zarar ya fara su a kai sallah ta nafila an so ne amma kana haɗuwa a cikin sallar ta zame ma wajibi ka kai ƙarshe ba ka da damar ka ce za ka yanke hakanan azumi hakanan wato li'itikafi ka da ka fara li'itikafi ya zama wajibi kuma ka kai ƙarshen sa ba dama ka ware yake cewa wanda ya yanke ɗaya daga cikin wannan ba da wani hanzari ba wajibi ne sai ya rama amma sauran na fulfili idan mutum ya bari ko da ba hanzari ba a cewa sai ya rama yake cewa shehu halil duk ya yi bayaninsu a rubutakar amma shi da ya tashi kawo su ba waje ɗaya ya kawo su ba ni kokarin da ne muku shine da na haɗa su waje ɗaya a nan shine wa rahaha bi mutasarin halilun da hutaurihu fi fikihin yurafu to
قال ya haya ce أبو مالك na ji imam malik yana cewa من أكل أو شرب wanda wanda ya ci ko ya wa- ko ya sha da rafkanuwa ko da mantuwa لا تلوي a azumi na nafila ليس عليه ذلك ba a cewa sai ya rama ثم يومه الذي أكل amma fa ya ƙara sayininsa wadda ya ci a ciki ko ya sha wa ko mutadawwi'u alhali yana ne azumin nafila ولا يكفره kai ya ce dan ya sha ko ya ci da mantuwa ko da rafkunuwa ba za a ci gaba da ci ko sha a'a kada ya karya wannan وليس على من أصابه أمر يبلغ ثيابه وهو متطور فله ramuwa ba ta waje ba bisa wanda wani abu ya same shi da zai sa dole ya ajiye azumin matukar dai azumin na nafila ne to ba a cewa sai ya rama إذا كان إنما كان من عمر matukar da ya zamo ya bar azumin ne don wani hanzari غير متعمد ba da gangan ba ne ya ganganta karya azumin فلا عليه فلا ثلاث نافلة ba na ganin sai ya rama sallah ta nafila فهو بعد in ya yanke sallar nafilar saboda wani kari da ya same shi يستطيع da bai da ikon rike shi ما يعتاد daga duk abin da zai sa a ce yana bukatar sai ya sake alwala قال ولا imam malik ya ce ينبغي أن يدخل الرجل amma bai dace ba a ce mutum ya shiga a cikin wani abu daga ayyuka na kirki الصلاة sallah ko azumi ko hajji da abin da ya kama da wannan daga ayyuka na kirki ko ta tsawo ubi nasu wanda mutane sukan yi ta tafkan nafila ya zo ya ce kuma zai yanke bayan ya fara to haka bai dace ba والشاهد dole ne sai ya cika bisa tsarinsa لا كفارة shi yasa idan ya kabbara da niyyar sallar nafila ba daidai ba ne ya ce zai bar sallar nan a'a akalla ya bari sai ya zo da raka'a biyu sai ya sallaci raka'a biyu وإذا قام haka nan idan ya azumi ba daidai ba ne ya ajiye azumin sai ya cika azumin wannan ranar وإذا أحب in ya harma da hajji ba daidai ba ne ya dawo ya ce ya fasa hajjin a'a sai ya cika hajjin nasa وإذا نعلم idan ya haɗa cikin dawafi ba daidai ba ne ya yanke dawafin sai ya cika bakwai ولا ينبغي أن يترك شيئا ba daidai ba ne ya bar wani abu daga wannan كان عليه idan ya shiga ciki كان har sai ya rama إلا من أمره عريض sai fa don wani dalili da ya afku gare shi لا يعلم daga irin abubuwan da kan afku ga mutane kamar rashin lafiya wanda ake yankan hanzarinsu da ita والأمور da sauran lamura wanda ake yankan hanzarinsu da ita ذلك abin da yasa aka faɗi wannan domin ubangiji tabaraka wata'ala ya faɗa a ƙur'ani هو kuna da dama ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha a daren azumi har sai silili fari ya bayyana gare ku daga silili baki wanda shi alfijir ake nufi da wannan فاتح sannan wajibi ne a kan ku ku cika azumi zuwa dare to imam malik ya ce wannan suma a cikin siyama ba wai azumi na farilla kawai ba duk azumin da aka dauka ma ya shiga ashe umarni ko asali dan wajarci ashe da azumi dole ne a kai shi ashe wajibi ne akan mutum ya cika azumi yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa kuma ubangiji ya faɗa game da sha'anin haji da umra wa atimul hajji wal umrata lillah lalle ne ku cika hajjin da kuka yi harama da shi ku cika umrar da kuka yi harama da ita dan Allah ولو أن رجلا da a ce mutum zai harama da hajji ta fuskar ta ɗauki خلق نفسا ya riga ya yi hajji na farilla a kansa يقول له in an ya turkal hajja bai da damar ya bar hajjin قال أن bayan ya riga ya shiga a cikin hajjin ya ويجعل ce zai koma wanda ba a cikin harama a kan hanya كل هذه duk wani mutum da ya shiga cikin wata nafila عليه اتباع wajibi ne a kansa ya cika idan ne ya shiga a cikinta irin yadda yake wajibi a kansa ya cika farilla wannan shi ne mafi kyan abin da na je wato hanafiyawa su suka ce ma ai wannan ya ɗau umumi duk wata nafila ma da mutum ya fara ko ta mece ce dole sai ya cika ta malikawa ko suka ce a a a wannan guraren bakwai shafi'awa ko suka ce duk gaba da ba wata nafila da mutum zai fara a ce dole sai ya kara sai ya kara sata in ba hajji ba hajji kadai shine har su ma shafi'awa suka ce dole wanda ya fara ya kai karshen sa wayanda suyudi yake faɗa wato a cikin kaukabu wal hulfu lamziyu wa bishiru ila nulzimuhu wa qala nu'manu bala wal hajja alzim bitamami shur'a إذ لم يقع من أحد تدوء وبالشروع لا نلزمه mu shatiyawa muka ce dan ya fara abu wanda yake nafila ba dole ba ne sai ya kai ƙarshe yana cikin yi ya iya ajewa ba za a ce sai ya rama ba wa ƙala nu'manu nu'manu ibn sabit abu hanifa allah ya ƙara ya gare shi shi ko ya ce bala a'a yana fara nafila ta zama dole a kan sai kai ƙarshe me ya hujjarsa fadin allah subhanahu wata'ala a qur'ani يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بعدين نقبات أيكم كبيت أعمال أي جمعي ne wanda yake an yi irafarsa jam'i ko in aka yi irafarsa ai yana ɗaukan umumi shi yasa duk wani aiki da ibada sawa'un farilla ne ko nafila in an fara ya zama dole a kai ƙarshe والحج أتمم ألزم بالتمام الشرع أما حج sai ka lisanta wanda suka fara da cewa sai sun cika ko a masabar shafi'awa sun da bakan cewa wanda ya fara haji wannan dole sai ya kai karshensa idan da kamin ahadin ta dabu'a domin shi haji wata ibada ce wadda duk shekara dole a musulmi a samu wanda za su je su da a ce duk musulmin duniya sun yi hajji ba wanda bai hajji na farilla ba amma wakacin hajji ya zo to dole ne a cikin musulmi a samu kungiya da za su je su yi hajjin nan hajjin nan farko kifaya ne shine alkiyamu bil mashairi farko kifaya to babu fijeti to a fidiyar wanda ya sha a watan ramadan saboda wani dalili ubaidullah ce ya min hadisi ya karbo daga imam malik labari ya isa wa imam malik cewa ana sabna malikin ya tsufa har ya zama baya iya yin azumi yabtadi ya kasance yana ba da fidiya duk sannan mutane suka kai azumi to shi sai ya ba da fidiyar imam malik ya ce ba na ganin cewa ba da fidiyan ga tsohon da yake ya tsufa ya kai jallin ba zai iya azumi ba cewa ba da fidiyan wajiba ce a kansa amma dai na fi son ya ba da fidiyar ya idan yana da ikon ba da fidiyar wanda ya ba da fidiyar yadda ake ba da fidiyar a nan shine ya ciyar a kowace rana ya ba da mudin nabi da mudin annabi sallallahu alaihi wasallam duk ranar da aka kai azumi shi sai ya ba da fidiya mudin nabi daya ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik labari ya sawa imam malik wa sami umara an tambaye shi daga mace wadda take mai ciki idan ta ji tsoro ga ɗanta ya zama azumin zai tsananta gare ta ita zanu umar ya ce za ta sha azumin amma ta ciyar a maimakon kowace rana da ta sha ta ci da miskini mudunabi da daga alkama ana itinan mudunabi ko irin na annabi sallallahu alaihi wasallam imam malik ya ce malamai suna ganin cewa da aka ce ta ba da fidiyan nan ba wai fashi kenan ba wajibi ne ta rama kamar yadda ubangiji azza wa jalla ya ce wanda yake bai da lafiya a cikin ku ko yana cikin tafiya ya sha azumi to wajibi ne ya rama kidaya daga wasu kwanukan ya rama kidayar kwanukan da ya sha suna ganin cikin nan nata ai kamar rashin lafiya ne daga rashin lafiya nau'o'in cuce-cuce wato inda yake tana jin tsoro ga ɗanta akwai wasu a cikin sahabbai guda biyu kamar ɗan abbasin da aka ruwaito daga garin cewa ai in ta bada fidiyar ma shi kenan ba magana ta rama amma dai wannan abin da aka ruwaito daga gare su rarrauna ne ba a yi aiki da shi ba yadda imam malik ya faɗa wa ahalul ilimi ya kawo kamar da umumi cewa duk malamai ma suna ganin cewa sai ta rama saboda wannan nassi na aya karkari ne ciki a ce maras lafiya ce to ai mara lafiyan Allah ya ce ya rama yayin tayo wani mara lafiyan ma shi ciwon da yake ciki ya fi wahalar da ne ciki take ciki amma kuma tare da haka Allah ya ce ya rama shi yasa za ya ce ita in ta sha shi kenan in ta ba da fidiya ba sai ta rama ba ruwa da sani an malik ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abdurrahman ibn al-qasim ya karbo daga mahaifinsa qasim ibn muhammad ibn abi bakar siddiq a qasim ya kasance yana cewa wanda ake bin sa ramuwar ramaran bai rama ba alhali yana da karfi zai iya azumtar har sai da wani ramaran din ya zo to shi zai ciyar a maimakon duk rana da ya kira mawa har sai da ramadan din ya zo zai ci da miskini muddan muddin rabi na alkama kuma zai rama azumin wadda jami'in hadisi ya karbo daga imam malik labari ya isarwa imam malik ce daga sa'id ibn jubailin kamar wannan shi ma ya ce duk wanda ake bin sa ramuwar azumin ramara ya ki ramawa gashi ko yana da karfin da zai rama har wani ramaran din ya zo to wajibi ne ya kafara su gura shine duk rana da zai rama ya ba da ya bai wa miskini mudinnabi guda na alkama malamai suka ce a mazhabar imam malik cewa idan su zama ranonin da ya jinkirta ramawa sun ƙididdiga to ka fara dai ba ta ƙididdiga ka fara ɗaya zai yi ainihin ka fara ɗaya zai to alhamdulillah sai wuta shi babu jami jami kala isiya ne
اللهم صل على سيدنا محمد
ما بقولك ولا كلمة
وعلى آله وصحبه